الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة biyu ga watan jumada al'ula hijira 1447 shi gaba da karatu a littafin al'aƙidatul wasiƙiyya al'aƙidatu al-wasiƙiyya li shekhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala muna nan cikin shafi na 91 za mu tashi inda malam ya ce i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'a to a wata nuskha daga cikin nuskoki na shi littafin akwai amma ba'adu wato bayan ya kawo wasallama tasliman mazidan to akwai amma ba'adu fa'tiqadu wasu nuskan haka suke kawowa bayan abin da ya gabata to fa'tiqadul firqatin najiya mana abubuwan da yake shine aqida na alfirqati jama'an nan annajiya masu cin nasara duniya da lahira almansura wadda ake taimako akan makiyansu ila yaumil ila yaumil as-sa'ati har zuwa ranar tashi alkiyama zaka ga ana taimakon su to shine matsalolin da zai ta kawowa zai ta kawowa zai ta kawowa daga baya so da haka duk abin da za a faɗa to shine aqidar su shine aqidar su to shi wannan suna al-firqatun najiyatul mansura da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala suka ce ya ɗebo su ne daga wasu hadisai daga wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisu aliftiraq hadisu nan da yake magana a kan rarrabuwa da ya zo min hadisu abi huraira wa anas ibn malik rahmatullahi alaihima ko radiyallahu anhuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al'imamu ahmad ya ruwaita al'imamu abu dawud da sauran dai malamai yake cewa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya saba'in ɗinsu ‘yan wuta ne ɗayan ce za ta shiga aljanna nasara sun kasu kashi saba'in da biyu saba'in da ɗaya ‘yan wuta ne ɗayan ce za ta shiga aljanna ya ce to al'ummata za ta kasu ala salasin wa saba'i na firka firka eh to daga nan ne mala ya samu suna al'ummata za su kasu kashi saba'in da uku saboda haka saba'in da biyu za su shiga wuta ɗaya ce za ta shiga alijanna to wannan ɗayan ita ce alfirƙatun najiyatul mansura wadda aka ce za ta shiga aljanna ɗin ita ce an gane? to daga nan da suka ce sai ta samu wannan wato su suka samu wannan suna ɗin aka kira su da alfirƙatu annajiya to kun ga ta nan ne sunan firƙa ya shigo an gane? yawwa annajiya kuma ce wadda aka yi za su shiga aljanna amma saba'in ɗin da biyu yan wuta ne kaga su sun kubuta daga mi daga shiga wutan ke almasura kuma ya zo da abin nan hadisai daban-daban fi sahihil bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله النبي يقول أكوي وتجماعة daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna masu cin nasara akan maƙiyansu an gane yauwa za su kasance masu cin nasara kuma akan gaskiya saboda gaskiyar da take tare da su duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ko wanda ya tozarta su ya ce mu ba za mu zo mu bi ku ba ba mu ba ku ba kaza ba kaza wannan ba zai cutar da su ba ba zai hana Allah ya ba su gudunmawa ba kuma haka za a ci gaba da tafiya har zuwa al'amarin Allah ya zo na tashin alkiyama suka ce ta wa'annan hadisan ne shi shekul islam ibn taimiyya ya samu wannan suna itiqadul firqatin najiyatil mansura saboda akwai alkawalin za a ba su taimakon suna da sunaye daban-daban wani sunan gaji an kira su da ahalus sunnati wal jama'a a wasu littattafan haka za ka ga malamai suna abin nan an gane yawwa kamar al'imam allalaka'i rahimahullah a ga littafinsa sharuhu usuli itikadi ahli sunnati wal jama'a to su ɗin da yake nufi wato sharhin abin da yake tushe na aƙidun su ahli sunna wal jama'a ɗin su ɗin dai alfirƙatun najiya ɗin su ɗin da ake nufi wasu kuma sai kaga sun kira su da suna ashabul hadisi wa ahlul asar irin su asabuni a littafin sana aqida an kira su da ashabul hadisi saboda su sun yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu kuma suna aiki da su komai nasu zaka ga suna cewa a ba su hadisi a ba su hadisi a ba su hadisi a ba su hadisi to shi yasa aka kira su da ashabul hadis wa ahlul asar suna da sunaye wasu kira su da salafu salafu salih wasu haka zaka ga sun kira su an gane yawwa ma'ana masu kwaikwayo da magabata na kwarai eh ya an ce as-salafu salih to annabi shi ne farko an gani sannan sahabbansa sannan tabi'ai sannan tabi'u tabi'i da duk sun shiga cikin as-salafu as-salih eh saboda haka duk wanda ya bi su to sai a ce yayi koyi da magabata na kwarai an gane yawa a yare na zamani kuma ana kiransu da as-salafiyya to su ɗin da ake nufi alfirkat duk da suna cewa salafiya ɗin manhaji ne an gane ma'ana yin addini bisa tsari bisa salabus yadda annabi ya yi da yadda sahabbai suka yi da yadda tabi'ai suka yi da yadda tabi'u tabi'ina suka yi wanda zai yi addini bisa ga salabus ɗinsu to shi ne salafi an gane yau a aƙidarsa a ibadarsa a sulukinsa da mu'amala yana ƙoƙarin kwaikwayon manzan Allah da sahabbai da sauran na ba ta gane to duk wannan ana ambatonsu saboda haka sunaye ne amma abu ɗaya ake nufi na ba ta gane abu ɗaya ake nufi kuma nusu sun tabbatar da cewa waɗannan jama'a su ne akan gaskiya su kaga zancen cewa abubuwa sun rikice lalabe ake ba gaskiya ba ne akwai waɗanda manzon Allah ya ce duk yadda labari ya kasance to su zahiri na alal haq suna akan gaskiya to ya zaka ce kuma lalabe ake eh zai yi kaga ai ba zai yi ba ko ba haka ba to wasu hadisan sun yi bayanin waye su kamar yadda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa an gane ya kira su da aljama'a ya faɗi cewa waɗanda suke akan abin da nake a kansa da sahabbaina to su ne alfirƙatun najiya ko a ba'ifatul mansura wasu haka suke kiransa madadin alfirƙa su ne waɗanda suke akan abin da nake akai ni da sahabbai yana zancen lalabi in kana son a ce ka hau gaskiya to ga alama al'an baka an gane yau shi ne ka bi abin da ma'aiki yake a kai da kuma sahabbansa to duk wanda ya kauce ma wannan tsarin shi ake sawa cikin layin 'yan bida'a eh duk wanda yake kan wani salabus ko wani manhaji ko wani tsari ba kan wannan ba to wannan ana sa shi cikin alfirqu dalla yan bid'a kenan ina fatar an gane eh to amma abin ba da awa bane aiki ne eh ba da awa bane an gane yawwa saboda haka al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat eh abin la'akari haƙiƙan ma'anan sunan ba wai sunan ba ko ka kira kanka ahalus sunna amma kana faɗan sunna ɗin ko kana sunna bisa jahilci to wannan da'awa ce kai ba ahalus sunnan gaskiya ba ne ko ka kira kanka salafi amma kuma aikinka bai daidai da na salaf ba to wannan da'awa ce ƙarya kake yi kai ba salafi ba ne dole sai ya zan manhajin da salaf suke a kai kai ma kana kansa to sannan ka cancanta a kira ka da salafi ko ahalus sunna duk ma'ana ɗaya ce an gane yauwa kawai dai asma'un ne muta'addida li musamma wahid sunaye ne daban-daban abinda aka kira ɗin ɗaya ne saboda madmuni ɗin haƙa'iq ɗin ɗaya ne kawai manufa shine bin annabi da almajiransa shine salafiyyan shine ahlus sunna shine at-ta'ifatul mansura shine al-firqatul najiya ba wani iskali eh to wanda ya kauce ga wannan sai a kira shi dan bid'a ya saki layi ina fatar an gane yawwa saboda haka ba wai da'awa bane ko kun kira kanku ahlus sunna eh in dai tsarin ku da na ilimi da na aiki da na aqida da na mu'amala da na akhlaq ya saba mana manzon Allah da almajiransa to ƙarya kuke eh ba ahlus sunna bane yan duniya ne kawai da suka makale da rigar suna don su ci abinci wannan shi ne saboda haka yana da kyau a san ma'anar menene ahalus sunna din menene ma'anarsu menene manhajinsu ba wai kawai ka zo kana da awani ahalus sunna ba ne amma kuma manhajin nasu salabus din nasu baka san shi ba ya tsarin ibadarsu yake ya tsarin aƙidarsu yake ya tsarin akhlaq da suluki nasu yake duk baka sani ba kawai ka zo ka takaita wasu abubuwa kai shine matsayin sunna a wurinka sai da gemu a dangale wando ba a daura laya shikenan ba a sallah wurin yan dariƙa shikenan to wannan kawai ya mai da kai ahlu sunna ha an gane na farko dai dole ahlu sunna ya karatu sunnan nan da yake cewa shi ɗanta ne to ya karance ta idan wani ya zo ce maka ai mu ne ahalus sunna amma bai zuwa makaranta ai bai da malami to wannan ba ahalus sunna bane eh ba ahalus sunna bane saboda ba a sunna da jahilci sahabbai ma karatu suka yi wurin manzon Allah manzon Allah ma karatu yayi wurin mala'ika jibril to kuma kai ka ce kana koyi da su kuma ba za ka yi karatu ba to ce irin sunna ce wannan eh ayyu sunnatin hadhihi wace irin sunna ce eh sunnar jahilci sunnar bankaura sunnar hayaniya to dole a gyara saboda haka abu ba wai da awa bane ba wai da awa bane an gane yawwa yahudawa sun yi wannan abubuwa na hannu abu na'ullahi wa ahibba'uhu haka suka yi da'awa da'awa ai mu ne masoya Allah yadda yan dari kuke mu ne muhammadawa kuma su ne lamba ta farko wajen saba ma annabi to kada mu ma masu da'awar sunna mu zamo haka eh kada da'awar sunna amma kuma in an yi mu'amala da kai kuma gara a yi mu'amala da dan bid'a kana da'awar sunna sannan kuma sunna baka ma fahimce ta ba tarifin sunna definition din sunna baka ma san shi ba hadisai goma na sunnar manzo Allah baka haddace ba kuma kana da wasu sunna shi fa wani kawai waɗannan su ne sunna a wurinsa kar a ɗaura laya kar a sha rubutu kar a yi sallah masallacin yan ɗariƙa a ajige mu a ɗangale wando shi kenan in za a yi sallah a kama ƙirji to wannan in ya sama na yi to shi ba wani wannan shi ne kai matsayin sunna a wurinsa an an gane wannan to wallahi dole mu tashi mu yi gyare-gyare musamman wazan wa'azoji da nasiha to ai kokari a dinga fito da aqidu da manhaji na magabata na fatar an gane in ba haka ba za mu samu matsaloli za a waye gari sunnar sai dai suna kawai yawwa in ya zan ba ma karatu ba ma karanta littattafan sunna ba mu yi ilimi na hakika ba to za mu samu kalubale babba to dole mu gyara wannan so da haka waɗannan malamai karatu suka yi shekul islam ya yi karatu shi yasa ya ce zai rubuta maka littafi da ya kunshi a ƙidu na ahalus sunna wal jama'a ya karatu ya yi ya karanta alkitabu da sunna da maganganun magabata sai ya tattaro maka waɗannan abubuwa Allah ya samu wani lafiya to daga ciki sai bala ya fara da imani ya ce daga cikin aƙidansu ko itikadinsu huwal imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'asi ba'adal mauti wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi wanda wannan su ake kira da arkanul iman as-sitta rukunan imani abin da ya sabala ya bude da su saboda su ne turaku su ne ginshiƙai ba za ka zama mumini ba dole sai ka yarda da waɗannan abubuwa guda shida shine ka yi imani ka ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ka yi imani da tashi bayan mutuwa sannan ka yi imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri cewa Allah ne dukansu da ta ƙwaron da wadda ba ta ƙwaron ba duka dai Allah ya ƙaddara. an gane yauwa to shine suka ce malam ya fara da su saboda wancan abin da na faɗa zaman su sune arkadu tunda da al'iman da al'itiqad da al'aqida duka abu ɗaya ne an gane duka dai ana nufin abin da zuciya ta kudurce ta yadda da shi wannan shine imani wannan shine aqida duk ya shiga ciki to kaga tun da za a yi maganar abubuwan da suke da alaƙa da aƙida tauhidi eh to dole a fara da turaku eh sannan suka ce daga cikin dalilai akwai waɗanda daga cikin alfirak yan bid'a sun sami zamiya cikin waɗannan arkanu ɗin sun sami zamiya a kansu musamman abin da ya shafi na ƙarshen al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi an samu alƙadariya wadda su sun kore ƙaddara sun ce la ƙaddara wal amru unuf babu wata ƙaddara duk abin da ka gani to lokacin da ya faru lokacin ya faru amma ba wani tanadi na samuwarsa kamin wannan lokacin an gane su sun ƙaryata ƙaddara gaba ɗaya ba su yadda ba duk ayoyin nan na kulle shay'in khalaqanahu bi qadar duk sun yi watsi da su waɗannan hadisai da suka zo kamar hadisu jibril cewa fa akhbirni an al-imani kaza kaza sai ya kawo su duk sun karyata waɗannan nusus ne to shi samala ya kawo maka su don karka fada cikin alƙadariya an gane suna daga cikin firƙoƙi na farko farko saboda haka ƙaryata ƙaddara to roshe wani rukuni ne daga cikin rukunin imani wannan ya nuna cewa imaninka bai cika ba imaninka ya samu ya samu matsala ya samu matsala sannan dalili na uku suka ce malam ya fara da su saboda wasu daga cikin kama a shi'a arrawafid suna su rukunan akwai abubuwan da nan ba su kawo ba sai suka kara sun saka irin su al'imama su daga cikin rukunnan imanin su akwai al'imama in sun ce al'imama shine tsarin shugabanci na limanci wanda dole duniya kowa ya zamo kansa kuma wannan jagoran masumi ne kuma ba zai zo ba dole sai cikin zuriyar sayidu na ali to su cikin rukunin imanin su akwai wannan haka alkhawarij su ma cikin rukunin imanin su akwai al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar haka sun ka faɗe shi amma abinda suke nufi da shi shine kafirta ashabul ma'asi wanda ya aikata wata kabira sai a ce arne ne ai kafiri ne eh to amma sai kai karatu zaka gani me suke nufi da al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ba irin wannan da ake na aja aya aja hadisi ba shi eh wai dole ka yadda da cewa sahibul kabira arni ne kafiri ne eh shine al'amru bil ma'ruf to wannan duka shekul islam yana cikin dalilan da yasa ya bude da su an gane ga dalilai guda uku da muka yi ishara a kansu yana daga ciki to saboda haka wannan shine asal na farko min usuli ahli sunnati wal jama'a yadda da arkanul imani gaba daya an gane yawwa kuma tsayawa kan waɗannan aƙidu to shine zai sa wancan abin da manzon Allah ya faɗa cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khazalahum ya tabbata ina batar an gane suka ce ko banda hadisai in ka shiga qur'ani akwai ayoyi masu ishara zuwa ga wannan an gane inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce tabbas za mu taimaki manzanninmu da muka turo wallazina amanu fil hayatid duniya da waɗanda suka yi imani a nan duniya kenan a rayuwarsu ta duniya su ma za a taimake su wa yau mai kumul ashhadi da kuma wannan shi kuma ishara ne zuwa ga ranar tashin kiyama yawwa to kaga duk wannan shi ma a fa'ifatul mansura kenan alfirqatun najiya kenan gane ko ya can wa inna jundana lahumul to ka gani wadda shi ne kamar lokaci ya yi ko sai mu kwana a nan akwai tambaya sai a karba insha Allah mun da wani karatu sai mu tashi wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam eh to wannan shi ma abu ne mai matukar muhimmanci yana buƙatar bayani insha Allah to akwai tambaya ko kowa ya fahimta so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh